أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا شدا قوة بقوي هجرة منظى الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiyya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai karatunmu da muka tsaya mun tsaya ne akan aya ta talatin da ɗai a cikin suratun nisa shafi na tamanin da uku bayan mun yi wani ɗan takaitaccen balaguro zuwa ga ƙasa mai tsarki mun gabatar da ibada ta umra da ni da malam alaramma da sauran yan uwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu gaba daya addu'o'inmu kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi su gaba daya da haka insha Allah za mu ci gaba da babban aikin mu wanda yake yana da alakar littafin Allah subhanahu wata'ala Allah ya muna jagoranci sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما wannan aya ta buɗe da hani wanda ya fito daga wajen Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu. Shaibatul Hamd, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na ƙasar Sa'udiyya, ya ce wannan aya ta zo ne tana da alaƙa da hanin da yake gabaninta, domin ayoyin Alƙur'ani suna da alaƙa, yadda kasan birgi na gina ko wani yana da alaƙa da wani wannan saman wannan to haka Nigerian ayoyin daga wajen Allah yake, kidan ba shirme ba ne. dole a zama to akwai alaka tsakanin aya da aya yace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kaga na an yi hani daga cin dukiya ta hanyar da bata dace ba to sai aka aka da aka ce wala tatamannau annahyu yutabi'u nahy an yi hani kuma wani hani ya biyo bayan sa ina fatan kun fahimta sai Allah ya ce wala tatamannau kada ku yi guri an gane ni ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita sashe akan sashe. Attamanni abin da ake ce ma attamanni shi ne wato imamul qurtubi yake cewa shi larabawa suna kawo tamanni suna nuhin lokacin da mutum yake bukata al'irada al-muta'alliqa bil mustaqbal wato gurin da yake da alaka da abin da zai zo gaba. Amma larabawa in sun ka ce attahalluf shine at-ta'alluqu bil madi mutun yayi gurin abin da ya kasance ya wuce to kaga wannan shi abin da ya riga ya wuce don kana gurin shi kai shirki ko ba haka bane to amma at-tamanni shine abin da zai zo to sai laraba suka bambanta tsakanin at-tamanni da ar-raja in an ka ce at-tamanni shine kai gurin abin da tana yiwa har abada ba zai yiwa ba amma in an ka ce ar-raja ina sa wa tsammani an gane ni wannan abin yana yiwuwa shi yasa su a wajen laraba in ka ce a tamanna to abin da za su fahimta shine cewa abin da ba zai taɓa yiwuwa ba koko yana da wahala ya kasance a rayuwa amma in ka ce arju to wannan yana yiwuwa abin nan yiwu to shi yasa an kaga an ce ma mutum yana tamanni to shirme yake yi amma an ce yana yin arraja ka gane ba a ce atamanna min Allah an yaghfira li sai dai a ce arju min Allah an yaghfira li ula'ika yarjuna rahmatallah ba ta ya tamannauna domin shi tamanni abu ne wanda ya nisanta baka bi hanyar da ya kamata a nema ba an gane shi yasa Ahmad Shauki yake cewa wa ma nailul matalibi bit tamanni walakin tu'khadhu ad-dunya ghilaba wa masta'sa ala qaumin manalun idh al-iqdamu kana lahum rikaba yace wa ma nailul matalibi bitamanni baiwa a samu abin da ake bukata a duniya da guri ka je kai kwanci gida ka ce arziki kake son kai kamar yadda mutanen mu suke yi a nan Afirka ba ruwanka da neman kuɗi ba ruwanka da neman ilmi amma kana son ka zama malami kuma kana son ka zama mai kuɗi yace walakin tu'khadhu ad-dunya ghilaba ita duniya ana karbar ta ne da karfi ka goga a goge ka ka cuta a cuce ka ba haka ba kayin nan ayin nan a buga a buge ka lokacin nan zaka wayi yace wa masta'sa ala qaumin manalun wato wata bukata bata taba wuyata ba ga waɗansu mutane izil iqdamu kana lahum rikaba lokacin da wato al iqdam wato fuskanta da kwazo da kokari ya zamanto shine taguwar da za su hau kiran dole sai an yi kokari an gane to sai Allah subhanahu wataala ta hana tamanni wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah subhanahu wataala ya fifita sashin ku akan sashi malamai suke cewa malaman tafsiri suke cewa riwaya ta tabbata a cikin wato sunan tirmidhi ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kiranta ummu salama radiyallahu anha tace ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaghzu rijal maza suna je suna zuwa wajen yaki fagen fama wala taghzu nisa sannan kuma mata ba su zuwa fagen yaki sannan tace wa inna ma lana nisful miras sannan kuma wajen gado ana ba mu rabi kaso ɗaya a ba namiji kashi biyu fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sabkar da wannan aya wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi gurin abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi shi wato imamu qatada shi ku yake cewa a'a su wannan aya sababu nuzuliha tamannan nisa'u mata sun yi guri da suna da irin abin da za a ba maza wajen rabon gado sannan kuma su ko maza sai suka yi gurin da dai Allah subhanahu wata'ala zai ba su ladar fi mafificiya akan abin da zai ba mata a tashin alkiyama kenan wannan na gurin wannan wannan na gurin da wannan sai Allah ce wala ta tamannau domin nan tamannau har ya hada maza da mata kuma alqur'ani ya zo ne dan yayi bayani ga kowa da kowa kenan ko da mun kaddarta su matan sun yi guri maza sun yi guri to a taglib za a yi taglib janibin zukuri ala janibin inas kada ku yi guri Allah subhanahu wata'ala ya hana domin wannan kama suka ne cikin al'amarin ubangiji an gane shi Allah shi ya fifita maza akan mata ya bada wasu abubuwa ya ce walin rijali alaihin na daraja to zancen ni in yi gurin kaza abinda an riga an kare an yi halittar an kare to ya za a yi a zo a ce su zan tsaye kaga wannan abu wanda ba zai taɓa yiwa ba to Allah subhanahu wata'ala ya yi hali akan wannan lirrijali nasibun mimma iktasabu maza suna da rabo na daga abin da suka aikata an gane walin nisa'i nasibun mimma iktasabna mata suna da sakamako suna da rabo ga abin da suka aikata kowa yana da nashi a wajen Allah subhanahu wataala an gane wannan kenan ba wai kasancewa kai ka kalli kai namiji ne ko ko ki kalli ke mace ce a'a kawai ka dubi me za ka yi ka samu yarda Allah subhanahu wataala shi da abin da ya kamata shi yasa Imam al-Qurtubi yake cewa da malamai suka zo kan wannan aya sai suka ce a to shin wannan yana nuna cewa ya hana komai ko wace bukata kaga wani abu kai guri yanzu misali in ga wani mutum Allah ya bashi ilimin alqur'ani ko kuma Allah ya bashi ilimin hadisi ko Allah ya bashi dukiya sai in yi gurin Allah ya bani to wannan kuma haramun ne yace ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabani akan wannan amma menene hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim da musnad na imamu ahmad riwaya daga ibnu mas'ud sannan kuma riwaya daga ibnu umar domin da musnad na imamu ahmad riwaya ce ta ibnu umar ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi sunaini ba a hasada sai cikin abubuwa guda biyu sai malamai suka ce na abinda ake nuhi da alhasadu shine alghibta ka yi guri menene sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rajulun shine wani mutum atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya mai dimbin yawa fasullita ala halakatihi fil haqqi sai Allah ya bashi ikon ciyar da wannan dukiya fil haqqi a cikin gaskiya ma'ana inda Allah subhanahu wata'ala ya umurni to wannan in kaga mutum Allah ya bashi dukiya kai gurin Allah ya baka kai ma kai irin aikin shi to wannan ba abu ne wanda aka hana ba ina fata an fahimta sannan kuma wa rajulun atahu Allahu al-hikma ko hikmatan mutum ne wanda Allah ya bashi hikma shine ilmi mai amfani wanda yake aiki da shi fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan hikma da Allah ya bashi ya faɗa ma mutane gaskiya yayi fatawa ta gaskiya wa yu'allimuha kuma yana karantar da mutane to in kaga mutum Allah ya bashi ilmi kai gurin kai ma Allah ya baka to wannan shi ne aka ce ba a an hana hasada a kore fani sai waɗannan wuraren duk da yake hadisin ya zo da cewa hasada to amma ba hasada ake nufi ba abinda ake nufi da shi alghibta domin bambancin ghibta da alhasad ita hasada shine jamhurin malamai sun fassara ta da cewa kayi gurin gushewar ni'imar wani shi mai hasadaka yana fatan abinda Allah ya baka ya gushi kaga mutum Allah ya bashi dukiya kana fatan ya zama tsiyaci kai ba kai ba gudun ka kai Allah ya baka ba an gane ni abinda kake bukata dai tashi dai ta gushi shi matsiyaci kai matsiyaci amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace a'a abinda ake nufi da alhasadu abinda ake nufi da hasada shine ka kyamaci Allah ya yi ma wani ima ko ko ka kyamaci ni'imar da Allah ya ma wani domin in sai kai gurin ta gushi to mutumin da bai fatan Allah ya baka yana hasada ka ko bai hasada ka yana hasarka ko ko kaga wani mutum da mota ya wuce kai ba kai gurin motar nan ba ta kama da wuta amma ka ji bakin cikin wannan bawan Allah ya samu wannan mota wannan shi ba hasada ne kaga ta'rifin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya fi karfi ina fata kun fahimta dan haka yanzu kana nan bakin kwalta in wannan ya biya da mota tai ran kai baci wannan ya biya ran kai baci ran wannan ya biya ran kai baci kai kuma baka iya canza abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara kaga ka shiga cikin bala'i babban ciwon da mutane suke fama da shi a wannan lokaci kenan kuma ciwon da aka fara saba ma Allah a sararin samaniya da shi kenan shedan yayi hasada annabi adam alaihi salam ayoyi ga sunan barjat wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin yace a wata aya ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ahalul kitabi suna hasadan mu sun san addinin mu gaskiya ne amma suna bakin cikin wannan baiwa da Allah ya ba mu shi yasa kullun suke kokarin su batar da mu wadda kasirun min ahalil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq sun sani sun san annabin sun san qur'anin gaskiya ne amma hasada ta rufe musu idanu ba za su iya biya ba Allah ya tsare mu to dan haka dai a takaice ita al-ghibta ba laifi bane kuna aji guda da kai da mutum ya zo na ɗai ka zo na biyu sai ka yi gurin ka zamanto na farko kuma in ka yi gurin sai ka je ka yi karatu in ka yi karatun ka yi ƙoƙari yana yi Allah ya baka na farko wannan ba ba hana shi ba domin wannan kishin zuci ne amma ka yi fatan ni'imar wane ta gushe kai ko baka samu ba ai ba uwa ba riba a wannan haramun ina fata an fahimce ni to da haka ne wannan alghibta ake kiransa dan kawai wani zai ce maka ai cikin hadisi ka san shi mutumin da bai yarda hadisi ba kullun in yazo sai ce a kun ji hadisan ga waye annabi yace la hasada illa fi sunniki na annabi yace ai hasada to kun ga hadisan nan ƙarya ne a nan ba hasada ake nufi ba akramaka Allah alghibta ake nufi kai fatan Allah ya bar ma wanda ya ba kuma ya ƙara mai kai kuma Allah ya baka ko ya baka ma wanda ya fina shi shikenan duka Allah zai iya wannan ko ba shi da duniya da lahira ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce was'alullaha min fadlih a wata qira'a qira'a ibnu kasir da qira'a ta imamu hamza da qira'a ta al-imamu al-kisa'i wasalullaha min fadlih an gane ni kenan was'alullaha ko wasalu domin alfi'ili almahmuz fi'ili wanda yake farawa da alhamza a waɗansu af'al a cikin larabci fi'ili amli guda biyu gare su kaga in ka ce sa'ala an gane ni yas'alu an gane ni fi'ilin shi amri sai ka ce sal ko ko ka ce is'al akala ya'kulu sai ka ce ikul ko ka ce mai kul an gane ni dukkan waɗanda suna ɗaukar wannan to kaga in ka ce sal ya zamanto asalin fi'ili amri dole if'al ake cewa to in an ce if'al ya zo akan asalin shi amma in an ka ce sal kaga an shafi alhamza ta farko an gane ni sannan an shahi alhamza ta tsakiya sai ya zamanto a wajen malaman sarfu is'al if'al sal fal haka wasu nake shi zo kuma dukkan waɗannan lugogin sun tabbata a cikin alkur'ani alkur'ani ya zo da su babu wanda zaka inkari kaka ce a'a to wannan qira'a da anka ce ta ibnu kathir da qira'a ta hamza da kisa'i da sun ce wasallallahu kenan sal a to wannan ai fi'ili amri ne to idan aka samu asali alkur'ani ya zo da shi Allah ce sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab kaga sal yace bai ce is'al ba an gane ni wani wuri kuma sai yace is'al was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun kaga kowace qira'a tana da qira'a da ta tabbatar da ita in ba kai karatu ba wallahi ka je kai karatu was'alullaha min fadli ku roki Allah daga falalarsa Allah ne yake da komai daga koma kana kyama abin da Allah ya ba wancan Allah zai iya baka fiye da nashi to ka roki ubangiji ina fata an fahimce ni ka roki ubangiji kada ka roki mutane domin shi Allah subhanahu wata'ala fushi yake da dan adam idan bai roke shi ba shi ko dan adam da ka taso mai kace kana da bukata da an ga alamun suturar nan taka akwai alamun datti da dauda kafin ka zo kowa ya kak ko ba haka nan bane mai mukama yace wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi kakka samu tsammanin zaka samu soyayya ga wanda ya gane kana da bukata zuwa gare shi da an ga al'amu ya taho da tuwahi masu dauda dawan dawan sai ka kowa ya haka sai an ji bukata ta in ya zo ya ce a jama'a da Allah buta ta nake son bani Allah sai mai bismillah an huta ko ba haka ba sha'ir ya ce la tas'alanna bani adama hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu la tas'alanna bani adama hajatan kakka tambayi dan adam bukata wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda kofofinsa ba a like su ko ba haka ba mai kuɗi sai shi like ya kulle ce to mai gadi in yazo ka ce ko zo ka ce kaza na fata an fahimce ni yace Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah fushi yake da bawansa in bai in bai tambaye shi ba ko ba ka Allah ce ba ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an ko ba haka nan bane amma kuma wa bunayya adama ko wa bunay adama ko wa bani adama hina yus'alu yaghdabu shi dan adam in aka roke shi to fushi yake da zaran kaga mutum na maka dariya to baka bukata wani abu gari shi amma in dai bukata ta kawo ka to sai dai Allah shi gyara kenan ku roki Allah daga cikin falalarsa inna Allah kana bi kulli shay'in alima haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya kasance kuma bai gushe ba ina fata an fince ni bi kulli shay'in ga dukkan komai aliman masani ba a cewa inna Allah Allah ya kasance a'a kana wa lam yazal domin ba cewa ilimin Allah subhanahu wata'ala yake ilimin Allah subhanahu wata'ala ya shafi komai da komai ya halicci komai shi yake tafiyar da komai kuma babu abin da zai zartuwa face sai da izinin Allah subhanahu wata'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa huwa alladhi يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wataala ya san komai da haka babu abin da za a boye ma Allah in ma ka boye cikin zuciyarka kana ganin ka kamar za ka boye ma Allah Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin zuciya kafin abin ya zo kuma ya san shi walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah subhanahu wataala ya gane da mu sai Allah ce wa likullin ja'alna mawaliya
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا na'am wali kullin mun sanya ga kowane kenan minar rijali wan nisa daga maza da mata ita kullu ma'arifa ce amma idan ba a kawo abin da aka yi mata idafa ba sai a yi mata tanwini ina fata an fahimce ni duk in ka ji kullu to dole sai ta zama to an yi mata idafa idan ba a yi mata idafa ba to sai da to an yi mata tanwini misali wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi ulqihi kaga nan al insani shine an kai idafa zuwa gare ta ina fata an fahimce ni amma in ta zo babu idafa an gane ni sai da to da tanwini shi yasa malaman lugha suka yi sabani shin kullu duk cikin alqur'ani Allah bai taba yi mata idafa ba da alif wal lamun domin ana iya ma abu idafa wato in ana so abu ya zama ma'rifa da larabci ko ai mai idafa ko a kawo alif wal lam yanzu in nace baitun me nake nufi shine gida ko to ina son in maida shi ma'arifa sai in ce albaitu ko ba haka ba falyabudu rabb hadha albayt kaga al alif wal lam sun gane ko da irin gida ake nufi in ba kai baka gane ba an gane wannan ko kuma baitullahi kaga nan ɗakin Allah to kaga nan wannan Allah da aka yi idafa shi yasa ya koma ma'arifa to amma duk cikin alqur'ani in Allah kawo kullu bai taba idafata da alif wal lam ba shi yasa wadan suka ce shin cikin larabci ya halatta aka alif wal lam tunda idafa wato ma'arifa in ana so su ya koma ma'arifa za a iya kawowar alif wal lam ko za a iya sanya mishi idafa malaman lugha sun yi sabani amma majma'al lugha al-qahira na kasar al-qahira manyan manyan malaman lugha na duniya sun ce ya juzu kace al-kullu ko ko al-ba'd cikin larabci sai dai al-afsahu mafi fasaha daga cikin larabci shine wanda alqur'ani ya amfani da shi in za ka yi mata idafa ka yi mata idafata in kana son ta koma ma'arifa in ba ka so sai ka yi hasfukin abinda za a yin idafakin sai ka yi mata tanwini ka ce kullun kamar yadda Allah ce kul kullun ya amalu ala shakilatihi ina fata an fahimce ni wali kullin ay min rijali wan nisa'i an gane to sai ya zamanto an yi mishi wato tanwini don saboda a nuna akwai abinda an ka shafi wali kullin ga kowanne duka mazaje da mata ja'alna mawaliya mun sanya musu almawali an gane ni in an ce almawali kenan waɗanda suke makusanta su ne almawali jam'i ne na almaula mai taimako ko kuma makusanci ‘yan uwanka su ne almawali duk da yake na ɗaukan ma'anoni da dama almaula wani nufi ana nufin bawa wanda an ka ‘yantar da shi an gane ni wani lokacin ana cewa almaula ana nufin wanda ya yantar shi yasa malaman fiqhu cikin babin gado sai su ce almaula al-asfal maula na ƙasa wanda anka yantar almaula al-a'la shine wanda asaba wanda ya yantar maula kuma mai taimakonka zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ko kuma al-maula wanda kuke dasawa da shi wanda kuke harkoki da shi ko kuma al-maula dan uwa makusancinka don haka dan tana nuhin al-asaba sai zama to mushtarak ne amma siyaki a cikin aya ko kuma a cikin bayani shi zai nuna me ake nufi mun fahimci wannan da kyau kenan ja'alna mun sanya musu mawaliya yan uwa an gane waɗanda yotsauna za a basu mimma tarakal walidani wal aqrabun abinda ƴan uwa alwalidani wato mahaifa suka mimma taraka daga abinda ya bari alwalidani wal aqrabun makusanta mahaifa wal aqrabuna da makusanta da suke ƴan uwa lahum gare su min almal za a basu daga dukiya mun sanya musu sanyawa ta shari'a domin wani lokaci akwai sanyawa da ba ta shari'a ba in an ce ja'ala wani lokaci ana nuhin Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin nan ta hanyar halitta an gane ni ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'anami azwaja wani lokaci an kace ja'ala ana nuhin Allah ya gudanar da abin haka yake son ya tafi inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wani lokaci an kace ja'ala ana nuhin Allah ya sanya shi ta hanyar shari'a haka Allah subhanahu wata'ala yake son a gudanar da shi a shar'ance wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura kenan dai da kowane daga cikin yan uwa mazaje da mata in sun mutu Allah ya sanya musu ƴan uwa waɗanda za su gade su waɗanda ayoyin sun yi bayani wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza wallazina aqadat aymanukum waɗanda aqadat aymanukum aymanukum rantsoyinku jam'i ne na al-yamin aqadat taqullu to kaga nan da Hausa ba za mu iya gane me ake so a ce ba a ce rantsuwarka ta kulla ba wai kai ka kulla rantsuwa ba aqadat aymanukum rantsuwarku ta kulla to ta kulla ne a wata ƙira'a wallazina aqadat aymanukum waɗanda rantsuwowinku da rantsuwoyinsu suka kulla suka kulla mi ita rantsuwa ba ta kulla wani abu ina fata fahimce ni wane ne zai kulla shi dan adam shine zai kulla qira'a ta al-kufiyun wato in mun ce al-kufiyun al-arba'a da asim da hamza da kisa'i an gane ni waɗanda su ne al-kufiyun salasa khalaf shi annahu hududin su to su suka karanta walladina aqadat aymanukum to amma sauran qurra guda shidda su ko sai suka karanta walladina aqadat aymanukum waɗanda rantsuwarku ta rantsuwoyinku suka kulla ko ko rantsuwarku ta kulla ta kulla mi kaga dole sai ka koma a cikin lokacin nan zaka gado me ake so a nufi in muka dauki aqadat aymanukum sai malamai suka ce nan an yi hasbikin abubuwa guda biyu na farko an yi hasbikin wanda yayi aikin domin kai ne zaka kulla rantsuwa domin kai kai zaka yi rantsuwa na biyu an yi hasbikin maf'ulun bihi kenan wallazina aqadat aymanukum uhudahum waɗanda rantsuwoyinku suka kulla alkawali a cikin al'amarinku da su to shine aqadat aymanukum uhudahum domin ba abin ba hadi abin da rantsuwar ta kulla ba in muka dauki wallazina aqadat aymanukum dole nan ma sai mun kaddara uhudahum rantsuwarku ta kulli da rantsuwarsu sai zaman to kai rantsuwarka ta kulla da rantsuwar shi rantsuwarka ita ce fa'ili rantsuwar shi ita maf'ulun bihi amma kuma ba rantsuwa ake nufi ba ita da kanta don rantsuwa ba ta yin dan adam shi yake yin ta don haka wani lokaci ana kawo mudaf a cikin larabci amma ana nuhin wato uqimul wato ji'a bil mudaf wa uqimul mudaf ilayhi maqamuhu sai a zo da mudaf amma ba shi ake nufi ba wancan wanda an ka shafin shi ake bukata cikin suratu Yusuf was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambayi garin da muka zo muka muka kasance a cikin shi yanzu yana yiwa mutum ya zo ya mai ce ya mai na so in tambaye ke kaka ne labarin da ya kasance a'a was'al ahlal qaryati allati kunna fiha ka tambayi mutanen garin da muka kasance tare da su kun fahimce ni don haka nan ba rantsuwa ba rantsuwa ake nufin tayi kanta ba an gane ko wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum waɗanda kuka kulla rantsuwa da ku da su ku ba su rabon su an gane ni wannan malamai sun yi sabani a wannan aya waɗansu malamai suka ce wannan aya ta nuna an shafe ta tunda can sun kasance suna gado tsakanin almuhajiri da wal ansar da almu'akhat da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a Madina ya kulla alaka tsakanin muhajirin wal ansar sai zamanto suna gado ta wannan hanya da kuma can kafin zuwan musulunci sun kasance suna kulla alkawali tsakankanin su balarabe zai zo ya ce ma dan uwansa zamu kulla alkawali dami da muka jini na jininka duk wanda ya taba ni ya taba ka wa harbi harbuka yaki na yakinka yakinka yaki na an gane ni tarisuni wa arisuka zaka gade ni zan gade ka to in ya mutu sai a bashi sudusi daga cikin dukiyarsa to sai suka ce malamai suka ce to wannan ayar an shafe ta da ayoyin gado don Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah inna Allah kana bi kulli shay'in alima ko ko wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah illa an taf'alu ila amliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura kamar yadda yazo a cikin suratu al-ahzab to wadansu malamai suka ce cewa nasiha ce an shafe hukuncin ta an gane ni amma Abu Hanifa ya ce cewa a'a ba a shafe a wannan hukuncin ba ita wannan aya tana nuna cewa wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum kenan wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabuna kowanne an sanya mai masu gadon shi daga cikin ƴan mahaifan shi da makusanta wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla alƙawari da su fa'atuhum nasibahum ku ba su rabansu yace kenan ayat tana nuna idan mutun ya mutu bai da magada an gane da waɗanda za su gaje shi babu ulul arhami sun kau to a wajen jamhuri in babu ulul arham sai a kai dukiya baitul mal amma a wajen abu hanifa sai a nemi waɗanda ya kulla wannan alaka da su domin suna a yanzu a ƙarshe aka kawo su ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a nan wallazina aqadat aymanukum ba ana nuhin waɗanda ku kulla alƙawali da su ba irin waɗancan nan maza wato mata da miji ake nufi kenan wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla alkawali da su fa'atuhum nasibahum domin shi kan auren alkawali ne Allah subhanahu wataala kira shi ko ba haka nan bane wa akhadna minkum mithaqan ghalidha suka ce mata ake nufi kenan kaga in ana nufin ma'aurat ma'aurata kenan kaga ayat bata ma shafi wadancan ba an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a abinda aka nufi wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla alkawali da su an gane ni sai ya zamanto kulla alkawalin ta tsakankaninku da ku da su kafin zuwan musulunci an gane ni bayan zuwan musulunci wannan doka an shafe ta babu ta to a takaice dai abin da ke sun ku fahimta anan shine wannan wawun ita ce ta yi aiki in muka ɗauki cewa wawun kin nan wawul aqfi ce an gane ni ma'ana an haɗa wannan da wannan da wannan to sai ya zamanto wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla alƙawali da su tunda an ce ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun mun sanya musu a ba su nasu haƙi ko to in ta zamanto wawul atfi kenan suna tare da su wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum ku ba su nasu rabo to wajen ba su nasu rabo su waɗanda aka kulla alƙawalin sai aka yi sabani waɗansu suka ce mansukhiya ce kenan ba su da rabo waɗansu suka ce a'a sai in sun mutu ba su da mai gadon su an gane ni waɗansu suka ce a'a fa'atuhum nasibahum ku ba su rabon su tun kuna da rai tunda Allah ya ce wato ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabi illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kenan sai ku yi musu wani abu ku kyautata musu tunda rayuwar ku tunda in wato in kun mutu ba su da gado Allah subhanahu wataala ya ganar da mu fa'atuhum nasibahum ku ba su rabon su inna Allah kana ala kulli shay'in shahida haqiqa Allah subhanahu wataala ya kasance mai shaida ne ko masani ga dukkan komai amma in muka dauke ta alwawu wawul isti'nafi kenan kamar an kare magana wa likullin ja'alna mawali mimma taraka alwalidani wal aqrabuna sai Allah ce walladina aqadat aymanukum kenan nan yanzu ba zancen gado akai ba kun gane ta zama to kenan sabuwar magana wawul isti'nafi ba wawul atfi ba walladina aqadat aymanukum suko waɗanda kuka kulla yarjejeniya da su to fa'atuhum nasibahum ku ba su rabon su tun kuna da rai inna Allah kana ala kulli shay'in shahida haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai shaida ne mai tsinkaya ne masani ga dukkan komai sai Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نعم إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى يتي الرجال مزاجي قوامون على النساء sune aka sanya matsaya waɗanda za su yi tsaye kan tafiyar da al'amarin mata kaga wannan nassi ne na alkur'ani ƙarara wanda bai bukata wani tawili domin qawwam wato sigatul mubalaga ce qama yaqumu qa'imun to qawwam wanda yake dullu alal mubalagha mislu fa'al qaddam qattal shine wanda yake tsaye mai jalali ne ce musallatuna an ba su iko alal nisa'i akan mata sai Allah ya hudi dalili bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifitawar da Allah ya sashin su akan sashi Allah shine yace ya fifita waɗansu akan waɗansu to amma yanzu cikin lokacin da muke ciki da ƴan kare haƙƙin ɗan adam da makaryata da masu son su kuɗin turawa da masu son su kuɗin kaza da masu son a bar su su yi yadda suke so cikin ƙasashe sai su da zo da ce a zancen a ce namiji ya mace ai babu wani dalili akan haka a'a nan tafi yadda al'amari Allah ya ce ba ana nuhin dun namiji ba ya fi mace ba haka Allah subhanahu wataala ke nufi ba domin akwai waɗansu mata Allah ya ba su daraja fiye da waɗansu maza ko ba haka nan bane waɗansu mata Allah ya ba su albarka fiye da waɗansu mata waɗansu mata Allah ya ba su albarka fiye da waɗansu maza ko ba haka nan bane muna da Maryam uwa Annabi Isa alaihi salam ko mamman Annabi Isa alaihi salam tana daga cikin manya manyan mata wani namiji ne yake da daraja irin nata illa qilla ba kowa ya samu irin wannan daraja ba akwai Asiya matar Fir'aun ita ma Allah subhanahu wataala ya ba ta daraja har ya kawo tarihi ta a cikin Alqur'ani dauki Alqur'ani ka karanta ka ga irin baiwar da Allah ya ma Maryam yau ayoyin da ba muka karanta ina gani a cikin suratu Ali Imran sun yi bayani kan baiwar da Allah ya mata sai da wani annabi daga cikin annabawan Allah ya yi mamakin karama da Allah ya ba Maryam inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب da ita da mamata duk suna da karama don Allah ya faɗi tarihinsu a cikin alkur'ani kaga matar fir'auna mi Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun iz qalat rabbi bin li indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين babban kafiri ne fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin Allah ce ko ba haka ba yayi iddi'a'in uluhiyya yayi iddi'a'in rububiyya amma wannan bai hana matar shi da ta yi imani ba Allah subhanahu wata'ala ya daukaka da darajarta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna daga cikin matan da suka samu kamala ko ba haka nan bane Maryam ta samu kamala Asiya ta samu kamala to da aka ce Allah ya fifita sashi akan sashi ba ana nufin duk maza sun fi mata ba a'a mafi yawanci daga cikin maza Allah ya fifita su akan mata sannan tsayuwa akan al'amarin mace ba shi ke nuna kafita ba a'a dole ne ɗabi'a ta rayuwa haka Allah ya sa Allah ya bambanta halitta ɗa namiji da tsiya mace akwai abubuwan da sun yi ishtiraki akwai abubuwan da sun bambanta wajen ayyuka na gari Allah subhanahu wataala ce kowa ya je nashi aiki wajen abubuwan da aka hana na takalifi na shari'a an ce kowa ya bari waɗansu abubuwa sai aka ce to ba su dace da ƴa mace ba don Allah da ya halice ta ya fi kowa sanin ta ce to wannan aiki ne na ƴaƴa maza waɗansu ayyuka kuma sai Allah ce a waɗannan ayyuka ne na ƴaƴa mata saboda wannan Allah ya san wannan bai iya wannan wannan bai iya wannan amma wajen ayyukan da za su iya sai Allah ce kowa shi wajen zina an ce maza su kare idanunsu mata su kare idanunsu ko ba ka Allah ce ba qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كاغري أنت كوا كريم da aka zo wajen sakamako da samun lada sai Allah ya hada su innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima shikenan nan kowa yana da nashi rabo yana da nashi matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala amma wani abu sai Allah ya ce to na maza ne don shi ya san halittar su wani abu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce na mata ne walin rijali alaihin na daraja amma anan sai mu gane cewa duk wanda ke tambaye me yasa ake cewa maza sun fi mata sai mu ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd ba Allah ya halicci maza da mata ba to kuma me to me ya abin tambaya sannan kuma Allah ne ba wai maza da mata ba hatta da halittun da Allah ya cikin hikimar shi da mashi'a ta da ganin daman shi ya fifita wani abu akan wani abu manzannin kansu matsayin su ba guda bane ko ba kanan bane tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko ba kanan bane Allah ya fifita sashin su akan sashi mu yan adam an faddala jinsi mu akan wadansu wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fifita mu kan wasu al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas bani isra'ila an fifita su akan al'ummomin da suke a zamanin su ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin wa laqad atayna bani isra'ila al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin to kai ba kayanka bane za ka zo ka ce a'a dan mi za a cewa maza wai sun fi mata kaza kaza kaza a'a kowanne yana da matsayinsa mafi yawanci maza su Allah ya ba jagoranci kuma ya fifita su akan mata ya ga dama ya ba su amma ana samun cikin mata waɗanda za su wuce waɗansu maza wanda haka Allah subhanahu wataala ya so kuma da haka ba ba a cewa duka gaba ɗaya za a kalli miza wani lokaci za a kalli khasa'is shi yasa mutanabbi da wani mutum ya mutu namiji ne yanda yake na da kokari sai mutanabbi yake cewa walau kana nisa'u kaman faqadna lafuddilatin nisa'u alal rijali da dai a ce wannan mutumin da ya mutu ma mace ce ya ce to da mun fifita mata akan maza don mi saboda kokarin shi da aikin sa yace fa matta'nisu wato fa matta'nisu fi ismi shamsi aibun kasancewar rana an kira ta mace a larabci ko ba haka nan bane don an ce idza shamsu kuwirat wannan atta'u ta ta'nisi to ba aibi bane ga rana wala tazkiru fakhrun lil hilali shi ko wata da anka ce namiji wal qamari idza talaha kaga namiji ne to shi ko bai alfahari ba hasken shi daga rana yake daukowa ko kuma mu kaddarta mu ce hasken rana ya fi hasken wata ita ko rana mace ce wata namiji ne ko ba haka nan bane don haka ba duka ba kakka ce Allah ya baka ƴaƴa maza ko Allah ya baka ƴaƴa mata ko kaza kai dai Allah ya baka masu albarka shi ne abin da ake bukata amma tafdilikin nan Allah subhanahu wataala shi ya ga dama yayi wannan shi ne ake cewa at-tafdil ghayr al-kasbi wato tafdili ne wahbi na baiwa ne Allah ya niyya ya fifita sashen su akan sashi kuma sai ga na biyu wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda suka bayar na dukiyarsu mu a tsarin musulunci in zaka aure mace tana da miliyar ɗari kai ko kana son ka aure ta baka da ko dala ko ba haka ba to in ka tashi auren ta ya za a yi shikenan in babu sadaki sai ka zo masallaci to liman don Allah a gaya mu mutane fa ina son abin nan a yi maka mai dala biyar mai dala ashirin wa haɗa ma jika ashirin dole kai za ka yi sadaki saboda musulunci bai yarda da kaskanci ba duk wanda mata ta take ɗauke da nauyinsa ko duk wanda mata ta take ɗauke da nauyin kanta wallahi tallahi bai isa ba a duniya yi magana duk wannan kaskancin da kuke ganin muna cikin shi billahi allazi la ilaha illa saboda kowa bai sai duke matsayinsa mace kawai ka barta da dukiyarta ka ciyar da ita sai ka aza mata duka amma yanzu a ba su sai ka mutum ya ce tana aiki ne ce a ce ana tana tana volunteer sai su ga tana yi shi wani shi ko bai son auren mace sai wanda ga yin tuwo ya yi son mai sai sato da sahi ta hidda mai kwano ne sai shi bugi da rana ta hidda mai kwano ya bugi da daddare su bugi in ta ai hida ta bashi abinci in ta ai hida biyu ta basu abinci ta hidda musu kwano su shi dai babu ruwa ne shi ne mutanen mu na da suke ce ma dan daga na sallah turawa da suka gano wannan gashi nan yanzu suna nan suna bi ƙauyuka suna rarraba shanu wa ake ba shanu to yanka ba mace sanuwa mata ake basu cikin shanun ko maza mata ake basu shekara ɗaya ta aihu shekara ɗaya ta aihu ko da aka jima tana da saniya goma kai baka da ko guda to da kai da ita wa da gida shi yasa in kace yarka ba ta yin lakwal ba dole bane sai ta yi lakwal a wallahi ban yarda ba ta a to ni babu ruwan sai kai ku kyale shi to mi zai muku amma abin da zai muku in kai ya aure wa zai kayan daki ita ce ita za ta je da sanuwa ta sai ta kayan daki kina kaga kai baka da magana ko ba haka ba in namiji ne ita za ta sai da sanuwa guda ko biyu ta sai mai moto ya rinka yin kabu kabu ko ta bashi jalli to kai kai awa a cikin gida sai su baka kai ta ɗaukar tafza haka na zikiri sun kare da kai shi yasa sai tura suka ce ku rinka ba matan ƙauye shanu da matan birni saboda zuwa gaba su zamanto suna da izinin da dama namiji abin da yake kushe mace yana ganin ba ta da dukiya to in kuna da dukiyar ku za ku yi abin da kuka ga dama wai suna ganin wai mutane ba za su iya gane menene suke so su ce ba to Allah shi na ya fifita ya basu ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki abubuwa da dama ya fifita maza akan mata manzanci Allah ya ba maza ba a zo an ka ɗauki mace ba aka bata manzanci duk da yake waɗansu malamai suna ganin cewa akwai daga cikin mata akwai annabawa ina fata an fahimce ni an gane ni kamar Maryam suna ganin kamar tunda mala'ika Jibril yayi magana da ita to kamar ta zan annabiya amma gaskiya hakika babu wannan Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura annabta kuma ba a ba mata ba sannan kuma shugabanci an ce kada a ba mata rumawa sun ba sun ba wato wani sarki ya mutu suka ɗauki ƴarsa suka aza akan karagar mulkinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk al'ummar da ta ba da jagorancin ta ga mata ta halaka ba za ta taba cin nasara a duniya ba amma muku ana nan ana tsaye son akai sai an yi zaɓe kaji suna cewa an tauye mata hakkin su ai akwai inda mata sun kai shugabanci gashi nan kuna gani America ba da shugaban kafirai da aka zo ga mahaukaci ga mace sun ka zabi mahaukaci sun kamar mace America mahaukaci ga mahaukaci ga mace sai suka yarda suka dauki mahaukaci suka bar mace kuma suna ga cewa dole sai an bari mata sun yi mulki ba a yarda bane saboda abin bai yi ba haka Allah subhanahu ta'ala ya tsara ba ina fata kun fahimce ni sannan Allah ya dauki zancen limanci yabawa in ba maza bai yi wa mace ta zo ta ba da sallah sallah za ka yi ko ko mace za ka kallo amma america a 2006 in bambanta ba ko 2006 ko 2007 a america mace ta ba da sallah juma'a ta zo ta yi khutba a saman internet ta ba da sallah an ka ce a irin wannan sallah to ita ce muke bukata to kuka bukata irin wannan sallah mace ta zo ta yi khutba ta zo ta ba da sallah duk duniya ta ji abin da an kai khutba wa an ka ce zo yi khutba namiji mace tana zuwa sai mutane khutba kaga ba abin da za a saurari mi za ta faɗa wadda ba ta da izinin ta ba da hujja Allah ce aw man yunashu fil hilya wa huwa fil khisam ghairu mubin wanda bai iya rayuwa sai cikin kawa sai an sayo mai wannan a sayo yan waroro a sayo yan kunne a sayo wannan ba yadda za a yi dole sai yayi kawa wa huwa fil khisam ghairu mubin sannan shine wanda in ana jayayya da shi bai iya bayyana hujja sai da shi ta kuka ga mace da hujja ita adda gaskiya amma kuka take yi ba ta faɗin gaskiya shi ko naka sai shi murje idanu ƙarya sun hidubu ce duk gaskiya ne ba dai bane halittar duk wanda yake son ya daidaita tsakankanin su bai yi kuma Allah subhanahu wataala sai ya dauki gado ya ce maza a basu kaza mata a basu kaza wajen yaki Allah ya san mata ba za su iya ba sai ya ce maza su je su yaki su ko wagga izin wadda an ka bari wadda ta hanyar sani da adam yake fitowa to a barta ta zauna gida ta yi aiki amma suka ce a'a mata za su je wajen yaki amma har yanzu ban taba jin an je an yi yaki ba hatta da America da adda sojoji mata ka taba jin an ce an kai hari an kashe mace kaza cikin sojojin America ba ka ji ƙarya ce an kai su ne saboda sojoji in suna da bukatan mata su yi amfani da su gaske take nan ko kuwa zo a ce sai an ɗauki kaza sai ɗauki kaza musulunci bai yarda da wannan ba saki sai Allah ɗauke shi ba daga hannuwa da hannun namiji saboda Allah ya san dalili ya san hikima daga ciki malamai suka ce namiji shi ke ba da dukiyarsa kenan kaga in aka ce mace ita za ta yi saki ko ko duk wanda ya ga dama ya saki kaga lamari ya ɓaci ko ba haka nan bane saboda mace ba hankali ba dogon tunani inda mace ga saki billahi allazi la ilaha illa tana yin namiji dubu a rana guda in ka aihu ba ni takarda yan yan yan sakanni duk magana ɗaya biyu sakanni saboda ba ta kallon aƙiba to ya za yi Allah subhanahu wataala sai ɗauki saki ya ba daga hannun ɗan namiji don ya san canza ai ciyarwa Allah ya ce ai to kuma dole in za mace za ta yin aiki ko za ta yin wani abu sai a duba a dibi tabi'ata musulunci bai ce mace ba ta karatu ba an gane ni kamar da waɗansu zuwa su ce boko haram kuma musulunci bai ce mata su je lakwal ta gaga ba a a cewa an kai a tsara yadda za su yi karatu shi da kai malamai su gane su waye ba a ce mata ba su aiki ba a'a a tsara yadda za su yi aikin akwai wani daga cikin malamai nan cikin malaman Nijar margarin maradi yake da mutum sunan shi daga garin Malam Abubakar ake ce mishi ya rubuta littafi daga cikin littafin da ya rubuta littafai masu yawa amma daga cikin littafin da ya rubuta akwai littafi da yayi yadda mace za ta yi aiki a musulunci mata ya halatta su aiki a musulunci akwai aikin da ya dace su yi ba ce an kai ba za su aiki ba saboda wani lokaci turawa suna muna wayo kuna fahimta ta a shi musulunci bai hana mace ta yi karatu ba aya ta farko da ta sabka a cikin musulunci cewa ta yi iqra ba a ce maza ba ko mata kowa talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima to ya zai a ce mata masu karatu a'a cewa akai su yi karatu amma da sharadi karatun da zai amfani mu duniya da lahira na biyu su yi aiki aikin da zai amfani mu duniya da lahira na uku su yi aiki wanda ya dace da ɗabi'arsu shikenan dole in za ku magana da su ku rinka tantancewa kuna gane menene ya kamata a faɗa don lokaci ne wanda muke suna da suna yaki da mu su sun san mu suna karatun mu amma mu mu gane ba sai ce to yanzu shikenan duk mata a riƙe su a mai da su kamar kaji an kai cikin kurkuku an aje kuku kamar kaza haka suke cewa ba a ba su yancin su ba kuma ba su kiran malaman da za su tattaunawa da su duk wani dan kare haƙƙin dan adam yake in za a kira a zo a ce an tauye ma mata haƙƙin su a zo a yi magana abu na farko wanda nake sun ku gane sai an bambanta tsakanin musulunci da musulmai al-islamu shay'un akhar wal muslimuna shay'un akhar shi musulunci wani abu ne wanda yake can daban musulmi wani abu ne can daban dalili kuma musulmi ba su shan giya musulunci ce a sha giya adalla musulmi ba su zina musulunci ne ce a yi zina babu wani yana yiwa ya zalunci mata ta yi musulunci ce zalunce ta wani ya ba mata ta kashi ya kashe ta musulunci ce kashe ta to dan me ake danganta wannan zuwa ga musulunci saboda su yaƙe mu sai ka karanci al-mustalahat ka gani kamar yanzu su ce maka l'islam de Niger l'islam de Nigeria wai musulmcin Niger musulmcin Nigeria musulmcin Saudiya wannan maganar banza ce a'a al-muslimuna fi Niger musulmai cikin Nijar, almuslimuna fi Nigeria, musulmi cikin Najeriya, amma al-islamu shay'un wahid, musulunci guda ne babu na Nijar babu na Najeriya, guda ne Allah subhanahu wa ta'ala saukar da shi. Babu wani musulunci Islam modere, musulunci wanda ya ci gaba, a'a, musuluncin wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine muke bisa gare shi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. ومن يبتغي غير الإسلام دينا falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين addini guda ne babu sabani to don haka wallahi da ka zo ka ce mata an tauye musu haƙƙin su sai mu tambaya shin kana nufin musulmi suka yi wannan ko ko musulunci don sai mun bambanta in ka ce musulmi suka yi sai mu ce to musulunci ya ce su yi a'a to su gyara amma in ka ce musulunci ya tauye musu sai mu ce to musulunci addinin Allah ne kuma Allah ya halicce su kenan Allah ne ya tauye su Allah ne bai ba su yancin su ba Allah ne ya zalunce su kaga babu amsa minti biyu an kare ba za su tattauna da kai to amma saboda suna da wayo sai su zo su an iya magana an san yadda za a yi a yi kwanance kwanance a ce mata an tauye musu hakkin su an yi kaza an yi kaza an yi kaza kai kuma baka waye ba baka da ilimin zamani sai su zo su yi wasa da hankalinka amma waɗannan mutanen wallahi in ka iya magana minti biyu ba za su iya tare da kai ba sannan zan ce a ce a daidaita bayyuwa Allah ne ya rarraba inda Allah ya rarraba dole a rarraba ina fata kuna fahimta ta in ko ka ce dole sai an daidaita tsakanin maza da mata wallahi duk duniya in ta taru ba za ta iya wannan ba in ko za a iya mu gani da an ɗaura aure sai mutum justice da meri ai takarda cikin harko ta ɗauka ciki na biyu ka ɗauka to ya an kai ciki takwas daga wajen ta suke fitowa an kai haka zalunci ne wannan amma so suka yi ta sa wando ka sa wando kaga maza biyu a cikin gida ko kuma a zo a daure kai a ce yadda wato yadda namiji yake aure mace mace in ta ga dama za ta aure namiji za ta aure mace namiji ma in ya ga dama ya aure namiji ya aure mace ko ba ka nan bane namiji ya aure namiji mace ta aure mace suna nan suna shi a turai sai su zo na afirka gidajen marayu su zo su iske mutane waɗanda suka yadda ƴaƴansu ko ƴaƴansu ne ko wanda ba a san da mahaifin shi suke ba an kai shi wannan wurin su zo su ba da kuɗi maza biyu ko mata biyu a ba su yaro su tafi da shi saboda su ba su haihu kuma suna gani su waɗancan suna yi sun shiru to don haka zancen a ce mata da maza ɗai ne wannan ƙarya ce ko an faɗa ko ba a faɗa ba ƙarya ake yi kuma musulunci bai hana mace ta yi karatu ba amma ya zamanto daidai da ɗabi'arta ko ba haka ba a yi ma mata makarancin nan su muna da buƙatar matan da za su yi karatun likitanci su yi ma mata ƴan uwansu operation su karɓi haihuwar mata muna buƙatar wannan yau cikin mafi yawancin matanni cikin mu maza ne ga karɓar haihuwa ko ba haka nan bane haramun ne namiji ga al'auran wata mata in ba lalura ba ya za a yi matarka a ce wani namiji ne daga al'aurarta amma da yake ba su yi karatun ba muna cikin matsala a samu na su su yi karatun likitanci shi ne abin da muke bukata ba a ce mace ba ta aiki ba ya dace da ɗabi'arta ya halatta mace ta yi polis a musulunci amma wani irin polis wani ya ji an ce polis ya zaro ido ce a'a mallafa kayi ɓanna wanga wuri ba haka nan bane ya halatta ya kamata mace ta yi polis polis saboda abu guda biyu ya zama to tana cikin suturar ta mutunci ta shari'a wadda ta yadda da ita na biyu ga wurin aikinta gidajen da ake na mata bai dace kasu ya hada cikin gidajen mutane ba sai mace ta je ta fito da mace aeroport in mata sun sabko ko airport wani mutum airport saboda in su airport suke suke ganewa ko ba haka ba in an ka zo ana bincike ana lalabe ko ba a lalabe ana lalaben maza ko ba yi ana lalaben mata wa ya kamata ya lalabi mace mace ya uwarta musulunci bai ce ba a yi ba amma a bi dokokin musulunci amma a zo a ce mace ta fita irin fitan maza soja polis kaza kaza wallahi wannan kawai kuna yi ne dan ku yardar da turawa ku sa su so ku kuma wallahi ba su son ku in ba kafirci kun kai ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum in kana bin Allah ka bi in ba ka bin Allah ka bi su amma ya fadi demi mesure a ce ana nan ana nan wallahi bai yiwa ka ba shaha bakan ka lahiya Allah ya gane da mu ina fata an fahimce ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah yace maza su ne tsayayyu akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda fifita wanda Allah ya sashi su akan sashi Allah na yace yayi haka ba a tambaya tai la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun wa bima anfaqu min amwalihim kuma dan saboda abin da suka ciyar na dukiyarsu fas-salihatu mata nagari qanitatun masu da'a hafizatun lil ghaibi masu tsarewa a boye bima hafizallah in an kai tsaye baka gane cewa zamma ce an kai ko fatha ko kasra ko zamma amma in an ka ce bima hafizallahu in za a wuce sai ka gane zamma an kai to a wata qira'a bima hafizallah qira'a biyu a wannan wurin in dai sukuri zaka yi ka tsaya to ba a ganewa shi yasa wadan sun kace sakkin taslam cikin larabci in kana magana kan rasa fatha zaka yi ko zamma ko kasra to dama akan sukuni ake tsaya sai kai sukuni kaga in nace bima hafizallah duk kirawoyin gaba ɗaya sun shiga ciki amma in za a wuce to nan za a bambanta in nace bima hafizallahu qira'ati ta jamhur in nace bima hafizallaha qira'ati ta Abu Ja'far imamu Abu Ja'far ya karanta bima hafizallaha qira'ata jamhur bima hafizallahu in an ce bima hafizallahu game da abin da Allah ya tsare to minna Allahu nan fa'il ne to bima hafizallaha wa da abin da ya tsare Allah shi ko babu abin da zai tsare Allah to wannan kira'a ba ingantatta bace ingantatta ce kuma an ruwaito ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ni to in muka dauki kira'a ta Abi Ja'far bima hafizallaha to dole sai mun koma mun fassara ma manan sai mun dauke ta na farko an gane ni mausuliyya in an ce mausuliya ita ce wadda ake cirewa a sa allazi an gane ni kenan in nice ra'aitu ma fa'altahu ai ra'aitu allazi fa'altahu kuna gane ni nan ma wato sai ta zamanto mausuliya tana yiwa ta koma ma masdariya ra'aitu ma fa'altahu ai ra'aitu fi'lataka ko fi'laka kaga ta koma masdariya domin za a hada fi'ilin da wato sunan sai ta koma masdari guda a cikin larabci dole sai ka san wannan kaga ko aiki ya same ka sannan kuma ma tana iya zamantowa na kira ra'aitu ma fa'altahu ai ra'aitu shay'an fa'altahu ta koma na kira kaga dole sai ka san wannan sannan zaka to kai fassara in muka dauki riwaya ta Abi Ja'far sai mu dauki ma mausuliya ce kenan bima hafizallaha an gane ni bima hafizallaha sai mu ɗauke ta mausuliya kuma mu kaddara wani abu wanda an ka shafi domin bai halatta a ce akwai abin da zai tsare Allah ba kun fahimce ni da kyau babu wanda zai tsare Allah sai dai Allah ya tsare ko ba haka ba fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba kenan sai mu ɗauki mausuliya billadhi hafiza amrallahi billadhi hafiza dinallahi abin da ya tsare addinin Allah kina Allah ya umuri ya tsare shi ko ko bi shay'in hafiza din Allah suna tsaye akan abin da ya tsare addinin Allah umurnin da Allah subhanahu wataala da hanin da Allah subhanahu wataala an gane ni in muka dauki ma kuma a qira'a ta jamhuru bima hafiza Allah mun ka ce nan damma zamu yi to sai ta zamanto mausuliya ce an gane ni muna iya kaddara ta zamanto mausuliya kenan billazi hafiza Allah iyyahunna domin abin nan wanda Allah ya tsare su saboda shi domin ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah tsare ka ka kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai baka kariya kaga billazi sai ta koma masuliya a cikin qira'a wato ta jamhur ko kuma dauke ta masdariya an gane ni bi hifzillahi iyahunna billazi hafizallahu iyahunna koko bi hifzillahi iyahunna domin nan masdariya ce in mun dauke ta masdariya saboda tsarin da Allah subhanahu wataala ya yi musu saboda sun tsare Allah dan haka sai kai hattara in baka san qira'a ba ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ka ga menene malamai suka faɗa kan wannan qira'a gakka zo barka ce kai wannan qira'a ba ta dace da hankali ba to ba hankalin ka ne ake so qira'a ta dace da shi ba ina fata an fahimce ni sai Allah ce wallati takhafuna nushuzahunna waɗanda kuke jin tsoron nushuzahunna wato irtifa'uhunna sabawarsu asalin annashzu shine abu ya taso yayi bunku ya bunƙasa ya haɓaka yayi sama to wannan shi ake cewa annushuz abu ya taso yayi sama an gane ni kamar yadda zuwa cikin suratul baqara aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها an gane nushuzahunna kinan mace kana jin tsoro ko kana ganin alamun za ta ɗaukakar da kanta a kanka to fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna ku kaurace musu fil madaji a wurin bacci wadribuhunna ku buge su fa in ata'na idan fa in ata'nakum idan suka yi muku da'a fala tabghu alaihinna sabila kada ku nemi wata hanya ta daban wadda kuke son ku cutar da su inna allaha kana aliyan kabira domin Allah ya kasance aliyan madaukaki kabiran Allah shine mai girma an nuna mini lokaci ya matso kenan dole anan ya kamata mu dakanta sai sati in Allah ya kai mu na sama za mu dawo mu ci gaba da bayani akan wannan aya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum